ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لحظة حاسمة في حياتنا يغفل عنها الكثير هذه اللحظة قد يقود الإنسان قد تقود الإنسان إلى سعادة سرمدية لا شقاع بعدها أو تقوده إلى شقاع ونار تلظى أتدرون ما هذه تلك اللحظة إنها لحظة ختام حياة الإنسان ولحظة ختام الأعمال واسمعوا عباد الله ما قال نبيكم صلى الله عليه وسلم اسمعوا جيدا فإن الواحد منا لا يدري متى وكيف تكون خاتمته ففي صحيح الجامع أن عنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له حتى تنظروا بما يختم له الحديث أخرجه أحمد فمن وفقه الله للعمل الصالح في آخر حياته وفي آخر ساعة من العجل فقد كتب الله له حسن الخاتمة ومن خذله الله وختم ساعة عجله بعمل شر وذنب يغضب الرب فقد ختم له بخاتمة سوء أيها المسلمون وما أدراكم ما سوء الخاتمة أعاذنا الله أعاذني الله وإياكم منها والله إنها الطامة الكبرى والمصيبة العظمى هي الخسارة الفادحة والشقاء الأبدي سوء الخاتمة معناها أن يموت العبد على حالة سيئة لا ترضي الله عز وجل فتقبض الروح على تلك الحال فتكون حجابا بينه وبين الله تعالى أبدا وبئس الخاتمة تلك التي طالما تخوف منها المتقون وتضرعوا إلى ربهم سبحانه أن يجنبهم إياها لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالخواتيم الحديث أخرجه ابن حبان فخطر هذه الخاتمة عباد الله أن العبد عند الموت يكون في غاية الضعف فهو يعاني من أمل النزع والخوف من خطر ما هو مقبل عليه والخوف من خطر ما هو مقبل عليه عند الموت وحينئذ الشيطان يحشد كل قوته لإضلال الإنسان عند الموت فيرسل أعوانه إلى هذا الإنسان فيأتونه من كل مكان فيتمثلونه فيتمثلون له في صور شتى لإهلاكه فإنها والله لفتنة عظيمة يثبت الله فيها قلوب, قلوب المؤمنين يثبت الله فيها قلوب المؤمنين الصادقين الذين استقاموا على طاعته وتنتكس فيها قلوب المنافقين والمتفرطين والمفرطين والظالمين قال الله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ومن ومن هنا عباد الله كان يشتد خوف السلف الصالح من سوء الخاتمة إذ ليس شيء أخوف لقلوبهم وأشد إزعاجا لهم من خاتمة حياتهم ولأجل هذه القضية ذرفت عيونهم ووجلت قلوبهم ولقد بكت سفيان الثوري عليه رحمة الله ليلة إلى الصباح فقيل له أتبكي على الذنوب فأكضت ابنة من الأرض وقال والله الذنوب أهون من هذه إنما أبكي خوفا من سوء الخاتمة وكان يقول أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت وقال عبد الله ابن أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله لما حضر وفاة أبي كان يغمى عليه ثم يفيق ويقول بيده لا بعد لا بعد ففعل هذا مرارا فقلت له يا أبتي أي شيء ما يبدو منك فقال إن الشيطان قائم بحذائي عاض على عنامله يقول فتني يا ابن حنبل وأنا أقول له لا بعد لا بعد حتى أموت يقول مالك ابن دينار عليه رحمة الله يقوم طوال الليل ويقول رب قد علمت ساكن الجنة والنار ففي أي منزل مالك إخوتي في الله ومن وقف على أخبار المحتضرين ومن وقف على أخبار المحتضرين عند الموت وشاهد بعضا منهم اشتد خوف المسلم في تجنب سوء الخاتمة قال عبد العزيز ابن رواد عليه رحمة الله حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله فقال في آخر ما قال هو كافر بلا إله إلا الله ومات على ذلك والعياذ بالله فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر وقيل لآخر عند الموت قل لا إله إلا الله فقال عشرة بإحدى عشر وكان مرابيا وقال لآخر اذكر الله فقال رضا الغلام فلان أحب إليه من رضا الله وكان يميل إلى الفاحشة اللوطية وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يغني ويقول تنتنا تنتنا حتى مات عباد الله وإذا أرفنا معاش العباد معنى سوء الخاتمة وجب علينا أن نحذر أسبابها وأن نعد ما يصلح لها فأسبابها كثيرة فمنها فساد المعتقد وانحرافها ومنها عباد الله الإعراض عن الله تعالى وعن دينه والاستنكاف عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها عباد الله التصويف بالتوبة وهذا السبب من أنجح حيل إبليس التي يحتال بها على الناس ومنها الانكباب على الدنيا وطلبها والحرص عليها والركون إلى شهواتها ومنها عقوق الوالدين وقطيعة الرحم ومنها عباد الله أمراض القلوب من الكبر والحسد والحقد والغل والعجب والغدر والخيانة والمكر والخداع والعدوان على المسلمين في الدم والمال والعرض فهذه بعد أسباب, أسباب سوء الخاتمة وإنني لأحضر نفسي وإياكم أن يكون فينا سبب من هذه الأسباب بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفأني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka uwana masu albarka insha Allah ta'ala khutubar mu ta yau za ta tattauna ne akan su'ul khatima abin nufi shine mummunan ƙarshe mummunan ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya mana tsari da mummunan ƙarshe ɗan uwana masu albarka wani lokaci ne a cikin rayuwar ɗan adam mafi haɗari mafi ban tsoro gaba ɗaya daga cikin rayuwarsa wanda da yawa daga cikin mutane sukan gafala su rafkana game da wannan lokaci lokaci ne wanda zai iya jagorantar mutum ya kai shi zuwa ga jin daɗi na har abada ita ce aljanna Allah ya samu daga ciki lokaci ne kuma ‘yan uwa da zai iya jagorantar mutum zuwa ga tsiya da wuta wacce take zaɓarɓaka take ci ganga-ganga Allah ya mana tsari da ita ‘yan uwana masu albarka shin wannan wani lokaci ne shine lokaci na ƙarshe a rayuwar ɗan adam lokacin da mutum yake cikawa lokacin da numfashin mutum na ƙarshe yake bugawa lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya turo mala'ikan mutuwa a kansa domin zare rai ‘yan uwana lokaci ne mai matuƙar haɗari ku saurara da kyau ku ji faɗin manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin da Anas ɗan Malik Allah ƙara masa yarda ya fitar da shi daga imamu ahmad dan hanbal yake cewa kada ku yi mamaki kada wani abu ya ƙayatar da ku game da aikin mai aiki kada aikin mai aiki ya ƙayatar da ku kada himmarsa ta ƙayatar da ku hatta tanzuru har sai kun duba kun ga bima yuhtamula da me za a cika masa da me zai cika menene maganganunsa na ƙarshe saboda da ni da kai da kowa da kowa bai san da abin da zai cika ba ba haushe ce wai ba farkon ba ƙarshen wai ba hawan ba saukar dukkan muna mana rayuwa mana kaiwa mu komo amma babu wanda ya san daga cikinmu da mai Allah maɗaukakin sarki zai cika masa babu wanda ya san wannan shi sa duk wanda ya dace Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi ya cika akan kyawawan ayyuka a ƙarshen rayuwarsa to lallai wannan Allah maɗaukakin sarki ya taimake shi ya yi masa dacewa da kyakkyawan cikawa amma wanda duk Allah maɗaukakin sarki ya taɓar da shi ya kasance ƙarshen rayuwarsa ya cika da munanan ayyuka da ayyukan da Allah maɗaukakin sarki baya so manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai koyi da su ba to ko shakka babu irin wannan ya yi mummunan cikawa Allah maɗaukakin sarki ya mana tsari da mummunan cikawa ɗan uwana musulmi ka sani cewa me ake nufi da mummunan cikawa wa ma adraka ma su'ul khatima me ya sanar da kai abin da ake nufi da su'ul khatima mummunan cikawa mummunan cikawa yan uwa a shine mutum ya mutu akan wani aiki wanda Allah madaukakin sarki bai yarda da shi ba mutum ya mutu akan wani aiki wanda Allah madaukakin sarki bai yarda da shi ba wanda wannan mutuwar tasa sakamakon wannan aiki sai kasance masa hijabi wani shamaki da zai shiga tsakaninsa da Allah maɗaukakin sarki har abada Allah kiyaye mu to shi sa za ku ga yan uwa mutane nagartattun bayi bayin Allah as-salafu as-salih managartan bayi nagari wanda suka gabace mu dukkanin tsoronsu da firgicinsu da tashin hankalinsu a nan yake dukkanin kukan da zaka ji suna yi da zubar da hawayen da zaka ji suna yi a nan tashin hankalin sai ke ba san abin da Allah zai cika musu da shi ba mai biyan sun san mutanen kirki ne su suna zuwa sallah akan lokaci su samu jam'i su azumin nafila su na farilla su saraka su kyauta su sada zumunci su gaskiya su riko amana su riƙin amana amma menene karshen su ba su sani ba saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe na cewa innamal a'mal bil khawatim innamal a'malu bil khawatim kadai aikin da ake kallo aikin da ake la'akari da shi ake izina da shi shine aikin da ka cika da shi aikin da ka cika da shi shine aikin da ake kallo innamal a'malu bil khawatim lalle yan uwana masu albarka mu sani cewa hadarin da ke cikin mummunar cikawa lokaci ne da mutum yake cikin tsananin bukatuwa zuwa ga kyakkyawar cikawa idan mutum ransa ya zo gargara numfashinsa yana niyyar ɗaukewa to kada ka manta a lokacin mutum yana cikin tsananin rauni mutum yana fama da ciwo da raɗaɗi na fusgar rai da zarar rai mutum yana fama da tsoro da firgici na me zai je fuskanta a gaba ya san ya riga ya yi sallama da duniya yan uwana masu albarka a wannan lokaci kuma shedan zai tattaro dukkanin wani ƙarfinsa da dukkanin wani tanadinsa da bai maka ba a cikin shekara 60 ɗinka ko shekara 70 ɗinka ko shekara 30 ɗinka ko shekara na kai a duniya tanadin da shedan bai maka shi ba a duniya a lokacin zai tattaro shi kawai jibji dan ya san ita ce damarsa ta ƙarshe a kanka ita ce damarsa ta ƙarshe a kanka idan ya bari ka kwace masa ka tafi to har abada ka kwace masa kenan aljanna zaka tafi idan kuma ya yi nasara a wannan lokaci to duk abin da kai na gina rayuwarka akan ɗaya ga Allah maɗaukakin sarki ta tafi a banza wuta mutum zai tafi to shi sa dukkanin ƙarfin shaɗan yakan tattara shi a lokacin da mataimakinsa da ‘yan zugarsa gaba ɗaya zai tattaro su ya kawo su gabanka a lokacin ya yi ta ƙoƙari ya ga sai ka shiga babu imani ya yi ta bujiro maka da abubuwa kala kala ya ga baka cika da imani ba da mutane a wajen ba mutane a wajen zai zo sai ya ga baka cika da imani ba a lokacin da ƴan uwanka suke kewaye da kai ba sa ganin su shi ma yana nan yana abin da yake yi a lokacin da suke kewaye da kai suke kokari su ga ka cika da imani shi ma yana ɗaya bangaren yana nasa aikin shi ne ga baka cika da imani ba ƴan uwa duk wanda zai mutu a cikin mu abin da ke faruwa kenan abin da shaidan yake yi kenan saboda lokaci ne da yafi kowanne lokaci muhimmanci shi a wajensa kai kuma lokaci ne da ya fi kowane lokaci hatsari a wajenka idan Allah ya taimake ka ka cika da imani shi kenan amma duk da haka za ka samu bayi kala biyu ne a wannan lokaci akwai bayin da Allah maɗaukakin sarki yake taimakonsu ya tabbatar da digadigansu ya turo musu rundunar mala'iku su ruwan nan shaidanin su cika da imani Allah ya samu daga cikinsu akwai bayin kuma da Allah subhanahu wata'ala bai musu gaban katar ba a irin wannan lokaci saboda abin da suka shuka a duniya sai ka samu babu taimakon mala'ikun rahama a wajen so da ka shaɗan sai ya baje kolinsa ya yi abin da ya yi zai yi kaga mutum bai cika da imani ba iyadu billah Allah maɗaukakin sarki yake cewa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha' Allah subhanahu wata'ala ya ce yusabbitu Allahu alladhina amanu Allah madaukakin sarki yana tabbatar da waɗanda suka yi imani bil qawli thabit da faɗi wanda yake tabbatacce shine kalmar shahada lokacin mutuwa kamar yadda dawa daga cikin malaman tafsiri suka fassara Allah ya tabbatar da masu imani da faɗin kalmar shahada lokacin da za su mutu Allah ya samu daga cikin su shi da ka samu dama ka ce la ilaha illallah annabi tsira da aminci tsara tabbata a gari shi ya ce duk wanda ƙarshen kalmarsa ta kasance la ilaha illallah zai shiga aljanna idan ka dace ka faɗa shi kenan ka tsira Allah maɗaukin sarki ce wa yudhillu Allahu zalimina amma kuma Allah maɗaukin sarki yana halakar da azalimai yana batar da azalimai a wannan dai lokacin a lokacin da wasu daga cikin mutane Allah ke datar da su su fita kalmar shahada wasu kuma a lokacin Allah maɗaukin sarki ke batar da su kuma su faɗa abin da ba daidai ba duk imanin da suka yi ruguje a lokacin wa yudhillu Allahu adh-dhalimin Allah ya ce wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah yana aikata abin da ya ga dama ne babu wanda ya sai tumu Allah shi sa kaskantar da kai ake yi kasa kasa ake da murya magiya ake bambaki ake wa Allah madaukakin sarki Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kyautata karshen mu dan babu wanda ya san abin da zai cika da shi yan uwana masu albarka daga irin wannan nassoshi ne da abubuwan da suke faruwa za ku ga magabata na gari dukkanin firgicinsu da tsoronsu da zubar da hawayensu da tashin hankalinsu yana komawa ne zuwa ga wancan lokaci mafi hatsari a rayuwarsu wata rana babban malami daga cikin malaman tabi'ai sufyan sauri alaihi rahmatullah yayi ta kuka yayi ta kuka tun bayan sallar isha yana sallah sai da gari yawa yana ta kuka su kansu iyalan gidan suka fahimci kukan da kukan da malam ya yau yayi yawa suka tambaye shi me dalilin kukan ka shin kana tuna zinubai ne da irin tasirin zinubai da abin da za su dawo maka sai ya kai dan damƙi ƙasa a kusa da shi yace kaga wannan yace wallahi ta fi min sauki daga zinubi ba zinubi ne a gabana ba ba zinubi ne a gabana ba dan zinubi Allah madaukakin sarki ya ba su dama daidai gwargwado suna nisantar abin da suke nisanta mafi yawa daga cikin zinubi sannan suna yin ayyuka nagarin nagartattu wanda zai kore musu zinuban da suke aikatawa ga kuma istighfari yace ba zinubi ne a gabana ba yace babban abin da nake tsoro nake ta wannan kukan shine su'ul khatima mummunan cika ban san da me Allah zai cika min ba ban san da me Allah zai cika min ba idan malami irin Sufyan sauri yana kuka bai san abin da Allah madaukakin sarki zai cika masa ba wanda duk rayuwarsa sun tafi da ita ne wajen da'a ga Allah madaukakin sarki duka wajen da'a ga Allah madaukakin sarki sallah da qiyamul layli da ciyarwa da karantarwa da yada addinin Allah shine aikin ka je ka karanta tahirin ka gani shine aikin amma tsoro yake ji bai san abin da Allah maɗaukin sarki zai cika masa da shi ba yake cewa babban abin da yake damuna babban abin da yake tayamin da hankali ya ce a khafu an uslabal iman inda maut ya ce ina jin tsoro kada a fauce imani na lokacin da zan mutu duk wannan aikin da ne sai na zo mutuwa kuma shaidan ya min sanadin da imani na zai bar jikina na mutu babu imani shi wannan shine dalilin mutu dalilin kukana wata rana abdullahi a ɗan ahmad ɗan hanbal allah ya musu rahama gaba ɗaya yake ba da labari cewa lokacin da mahaifinsa zai rasu ahmad ɗan hanbal kenan ashebani alaihi rahmatullah imamu ahli sunna wal jama'a wanda duniya ta shaide shi inda wajen bin da makalkalewa da kankamewa sunnan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam aka ce maka imamu ahmad to sai dai a shafa fatiha kawai imamu ahmad ibn hanbal ash-shaybani lokacin da ya zo mutuwa ɗansa yake cewa sai ya suma sai ya farfado sai ya suma sai ya farfado ya ce sai naga yana haka da hannunsa yana cewa wallahi hatta al'an ko hatta al'an to har yanzu har yanzu bayan ya farfado ya dan samu dan karfi kafin ya saka sai yake tambayarsa sai mai kake gani ne haka na kana miƙa hannu kana magana kana cewa har yanzu har yanzu me yake faruwa yace ai shedan na gani a daura da ni yana tsaye yana cizon dan yatsan sai na cewa ka kubuce mu imamu ahmad dan hanbal ka kubuce mu nayi nayi na halakar da kai na kasa so yake yaudare shi sai ka kubuce mu shine nake ce masa har yanzu mun kubuce maka ba har yanzu in dai ba mutuwa ne ba imamu ahmad dan hanbal a lokacin mutuwarsa ya rayu akan imani da bin Allah maɗaukakin sarki ya ga shaidan yana ce masa ya kubuce masa yana cewa bai yadda ba makida ce makirci ne bai yadda ba ya ce hatta a mutu sai na mutu idan na mutu da imani Allah ya karɓe ni ya karɓa ayyuka na to wannan shine na kubuce maka amma akwai sauran numfashi na raina bai fita daga jikina ba ban kubuce maka ba ce shine abin da yake faruwa Abdullahi ɗansa yake bada labari yan uwa idan mutane irin su Imam Ahmad dan Hanbal suna tsoron irin wannan cikawa da maki da shedan ƙarshen rayuwarsu ina kuma ni ko kai ina kuma ni ko kai wanda duk mun san irin inda muke faduwa muke tashi Allah madaukakin sarki mana rahama yan uwa na masu albarka ɗaya daga cikin manyan manyan malaman tabi'ai Malik ibn Dinar Allah ya masa rahama haka shi ma wata rana tsawon dare ya tsaya yana ta sallah yana ta ibada yana ta bauta duk lokacin da ya tsaya ko ya zauna abin da yake cewa shine rabb qad alimta sakin aljannati wan nar ya ubangiji kai ne masanin komai da komai ka san dan wuta ka san dan aljanna ka san dan wuta ka san dan aljanna ya ubangiji maliku kuwa ina yake shikenan shine abin da ke ta bai san masa ba shine tashin hankalinsa ya ubangiji kai ka san dan wuta kai ka san dan aljanna ko ina maliku yake ni maliku ko ina nake shine tashin hankalinsa yan uwana masu albarka idan muka yi la'akari da da yawa daga cikin waɗanda mutuwa ta zo musu suna cikin saɓan Allah ko kuma sun rayu akan wani abu na saban Allah irin cikawar da suka yi lallai idan ka ji irin waɗannan labarai labarai ne da za su girgiza zuciyarka labarai ne da za su sa maka tsoro da firgici a cikin zuciyarka ka san lallai ya kamata abin da kake mara kyau ka guje shi domin baka san lokacin da da kuma inda mutuwa ta zo maka ba mutuwa ba ta bada notice ba ta cewa zan zo lokaci kaza ko rana kaza a'a zuwan maka take yi kana bin Allah ne za ta zo maka kana saban Allah ne za ta zo maka yan uwa nawa nawa ne daga cikin bayan Allah suka mutu suna bin Allah daga cikin malamai wani yayi sujjada Allah madaukakin sarki ya dauke ransa yayi sujjada yana sallah Allah ya dauke ransa wani ya dau azumi a bakinsa Allah ya dauki kayansa wani ya tafi ziyara Allah ya dauke kayansa ayyukan da'a kala kala wasu suna yi Allah madaukakin sarki ya dauke kayansu kwanakin baya nake ganin wani kilibin wani malami yana hutuba akan mutuwa yana karanta hadisin da na karanta man kana akhir kalamihi la ilaha illallah akan man bari kawai sai ya faɗi ana ji da yawa daga cikin kusan ga kilif din khutba yake akan manbari akan mutuwa yana auratar da mutane akan mutuwa yace wanda duk zancensa na ƙarshe kasance la ilaha illallah kawai sai a gana yin bai sai ya faɗi shikenan husnul khatima kenan Allah ya ba mu kyakkyawar cikawa husnul khatima to ya kuwa ɗaya ɓangaren kuma ɗaya hannun haka wallahi idan mutuwa mutum ta zo masa yana cikin sabo haka zai mutu yadda wannan malamin ya mutu akan mimbari wancan ya mutu a sujjada wannan ya mutu ya tafi kai ziyara haka wancan zai mutu yana zina lokacin da yake zina boron Allah idan mutuwarsa ta yi haka za a ɗauke shi yana zina haka wancan zai mutu yana shaye-shaye haka wancan zai mutu ya tafi saban Allah haka Allah madaukakin sarki zai aiko mala'ika mutu ya ɗauki ransa babu ruwan Allah madaukakin sarki lokacin sa yayi ɗaya daga cikin malamai Abdulaziz ibn Rawat Allah ya masa rahama yake cewa na halacci dubiyar wani mutum a lokacin yana dab da mutuwa ya ce lokacin da na ji ana talakana masa la ilaha illallah ana cewa ce ne la ilaha illallah ce ne la ilaha illallah ƙarshe ce abin da ya fito daga bakinsa shine huwa kafirun bi la ilaha illallah ce wallahi abin da ya faɗa kenan yace shi ya kafirce wa la ilaha illallah babu shi babu ita in kuwa kun ji abin da nake gaya muku ƙarshen ya kafirce wa la ilaha illallah ya mutu a me kenan ba a musulmi ba abin da ya rayu akai kenan ya ce shi wannan a gabansa aka ya je dubi abin da ya faru kenan hakanan wani mutum shi ma ya zo mutuwa yan uwansa suna laƙana masa la ilaha illallah suna ka ce la ilaha illallah sai ya kasance abin da yake fitowa daga bakinsa kawai shine asharata bi ihda ashar yace duk wanda a zai karba zan ba shi goma amma ya tashi dawo min da shi zai dawo min da goma sha ɗaya goma da goma sha ɗaya goma da goma ana ce ne la ilaha illallah na goma da goma sha ɗaya ka ce la ilaha illallah na goma da goma sha ɗaya sai da aka bincika sai aga mai cin riba ne mai cin riba ne ya bada naira goma a dawo masa da naira goma sha ɗaya shi kuma wancan wannan malami ya ce da ya bincika sai ya gane mashayin giya ne wanda wancan wanda ya ce huwa kafirun bi la ilaha illallah shi kuma wannan mai cin riba ne ƙarshe da abin da ya cika kenan yana lissafin riba ana ka ce la ilaha illallah yana ashara bi ihda ashar eh a bada in bada goma a bani goma sha ɗaya Allah ya tsare mu haka wani daga cikin mutane shi ma mutuwarsa ta zo ana laƙana masa la ilaha illallah ana cewa ka ce la ilaha illallah ka ambaci Allah udkurullah ka ambaci Allah faƙala sai yake cewa ridal gulami fulanin ahabbu ilayya min ridallah ya ce wallahi ni abin da yake fitowa daga bakinsa yardar wane ya faɗi sunan wani yaro ya ce yardar wane ta fi min yarda Allah ana ka ce la ila yana ina yardar wane ta fi min yarda Allah da aka abincika sai aga dan luwaɗi ne dan neman maza ne dan neman maza ne da abin da ya cika da shi kenan ana ka ce la ilaha illallah yana cewa yardar wane wanda yake nema ta fi masa yarda Allah wani daga cikin matasa ya zo mutuwa ana laƙana masa la ilaha illallah kawai sai fashe da waka yana tantana tantana yana ta yi ana ka ce la ilaha illallah music kawai yake yi music ne yake fitowa daga bakin sai yana waka yana maimaita waka na yan uwana matasa wanda baka iya bacci sai ka sa earphone a kunnanka kana jin waka ka kwanta kana jin waka ka tashi kana jin waka idan mutuwa ta zo maka a lokacin nan da kake sanye da earpiece a kunnanka ana buƙatar ka ce la ilaha illallah bai kake tsammani zaka faɗa mizbaru shaitan a kunnanka garayar shaitan a kunnanka garayar shaitan wa kake kira a lokacin mala'ika kake kira ko shaitan dan uwa abinda ka rayu a kansa shi kake komawa da shi shi kake mutuwa da shi shi sa mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah lallai mu rinka roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu akan addininsa mu rinka roƙon Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu akan ɗa'arsa ya kuma kyautata ƙarshen mu domin ba farkon mu ƙarshen yan uwa malamai suka ce akwai abubuwa da dama da suke haifar da mummunar cikawa ga ɗan adam suna da yawa amma a gurguje za mu ambato su daga ciki abu na farko mafi girma suka ce shine fasadul fasadul mu'taqad eh shine lalacewar aqida lalacewar aqida batun ya kudirce abinda Allah madaukakin sarki bai sa shi ba ya kudirce sabanin abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kudirce da shi da sahabbansa me ka kudirce akan Allah me ka kudirce akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ka kudirce game da sahabbansa me ka kudirce game da alqur'ani me ka ƙudirce game da duk abin da ake buƙatar a yi ƙudiri a kansa me ka ƙudirce game da shi lallai ne sai ka ƙudirce irin abin da sahabbai suka ƙudirce a cikin ranka ƙudirce saɓanin haka yana ja mummunan cikawa Allah subhanahu wata'ala cewa yi walau amanu walau amanu bi mithli ma amantum bihi faqad ihtadaw inda a ce mutane za su imani wa in amanu bi mithli ma amantum bihi faƙad dau idan mutane za su yi imani da irin abin da sabai suka imani shi sun shirya amma duk abin da ka ƙudurce kaga saɓanin abin da sabai suka ƙudurce ne to ka ajiye shi ba mai kyau bane ka rinka tsammani alƙur'ani akwai gyara a cikinsa ka rinka tsammani wannan alƙur'anin bai cika ba to ka zo da sabon abu wannan ko shakka ba zai ja maka mummunan cikawa ka rinka tsammani cewa lallai sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba mutanen kirki bane matayensa da annabi ya rayu da su suka kwana a shimfiɗa ɗaya ka rinka zamani ba mutanen kirki ba ne lalle akwai lam'a a tattare da kai akwai akwai kyakkyawan zanta zaka mummunan cikawa lalle ne kai kyakkyawan ka kudirce abubuwa da suke masu kyau irin abin da sahabbai suka kudirce don da suka zo bayan su abu na biyan uwa daga cikin abin da ke ja mummunar cikawa shine barin farillai da kuma zakkewa abubuwan da suke na haramun da kuma gaba-gaba wajen saban Allah maɗaukakin sarki da jarumta mutum ya samu jur'a ya ji baya shakka ya shiga cikin kowane irin abin da ke saban Allah ne wannan shi ma abu ne da ke jawo mutum mummunan cikawa lallai ne ka kiyaye duk abin da aka ce faralloli ne na Allah madaukakin sarki ka kiyaye su duk abin da aka ce haramun ne Allah ya haramta lallai ne ka guje su gargwadon iyawarka abu na gaba a guje yan uwa shine mutum ya rinka taswif bit tauba at taswif bit tauba mutum ya rinka cewa sofa atu sofa atubu sofa atubu zan tuba gobe idan yaro ne sai sai na girma zan tuba sai ya ci gaba da sabansa sa idan ya fara girma ce sai na yi aure zan tuba sai ya ci gaba da sabansa idan mace ce ita ma ta ce sai ta yi aure idan ɗalibi ne ce sai ya zama a sai ya gama makaranta idan mutum talaka ne ce sai ya yi kuɗi duk zai tuba shin rayuwar a hannunka take kasan lokacin da zaka mutu to at taswifi bit tauba yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo mutum mummunar cikawa shi sa duk lokacin da ka fahimci abin da ba kake ba daidai bane yi kokari ka tuba ka koma ga Allah maɗaukakin sarki domin baka san lokacin da mutuwa ya ta zo maka ba ‘yan uwana masu albarka daga cikin abubuwan da suke jawo mummunan cikawa akwai alin kibab a alar duniya shine kifuwa a kan duniya kaɗai mutum ba shi da aiki sai neman duniya daga ina kake neman duniya daga ina ka dawo neman duniya kwanciyarka neman duniya tashinka neman duniya tunaninka neman duniya numfashinka neman duniya baka da aiki sai neman duniya sai kasance duniya ce gaba ɗaya akbaru hamdika duk abin da kake tunani shine duniya so haka duk abin da ya shafi lahira babu ruwanka da shi babu inda kake zuwa ka wasa zuciyarka ai wa zuciyarka garan bawul dan yan uwa a annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gaya mana cewa zuciya tana yin tsatsa kamar yadda karfe yake tsatsa tsatsa take yi akwai bukatar ran zuciya garan bawul babu abin da yake zuciya garan bawul kamar ambatan Allah karanta alqur'ani zikiri zuwa inda ake karatuttuka ka rinka sauraron me Allah ya ce annabi ya ce to ƴan uwa akwai daga cikin mutanen wanda duk sun yi hannun riga da wannan babu ruwansu da shi babu wani waje da yake zuwa ya saurari karatun alqur'ani kuma shi baya yi babu wani waje da yake zuwa saurari hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi baya yi matashi ne ya girma mai bi da iyalansa wani ma ya tsufa amma ba ruwansa da karatu alayansa ana karatu makotansa ana karatu amma lokacin da ake zai koma gefe yana hira kuma bai iya abin da ake yi ba duniya kawai idan bayanin duniya ne zai sa baki ya alamuna zahira min alhayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun to in ne ka san haka kake dan kwai kokari ka canza lalle ne ka samarwa kanka inda zaka rinka zuwa ana wasa zuciyarka ana gaya maka Allah ya ce annabi ya ce alinki babu ala duniya kifuwa akan duniya kadai na ɗaya daga cikin abin da ke jawo mutum mummunan cikawa yan uwana masu albarka daga cikin abin da ke jawo mutum munanan cikawa shine akwai sabawa iyaye da kuma yanke zumunta sabawa iyaye da yanke zumunta na ɗaya daga cikin sababban da ke jawo mutane ko jawo mutum mummunan cikawa lalle iyaye suna da mafi girman haƙƙi akan ɗan adam matuƙar a ɗan adam bai kiyaye musu wannan haƙƙin ba to ana ji masa tsoron mummunar cikawa ƙarshen rayuwarsa haka nan yanke zumunci ka sada zumuncin iyayenka ka sada zumuncin yan uwanka na kusa da na nesa duk kai abin da ya kamata game da su to wannan Allah madaukakin sarki yakan ƙara rayuwar mutum da wannan yakan kuma ƙara arzikinsa da wannan amma rashin wannan kuma yakan jawo mutum a mummunar cikawa kamar yadda muka ambata a baya yan uwana masu albarka abu na ƙarshe daga cikin abubuwan da suke jawo mummunan cikawa shine akwai amradul qalb ko amradul qulub shine cututtuka na cikin zuciya hassada girman kai jiji da kai manafinci irin waɗannan abubuwa ƙeta gilli hikidi irin waɗannan abubuwa su ma suna jawo mutum mummunan cikawa dan ka'ida shine Allah madaukakin sarki ya gaya mana cewa yau la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim illa man ata Allah bi qalbin salim babu wanda zai tsira a gaban Allah madaukakin sarki sai wanda zai wa Allah madaukakin sarki da kubutacciyar zuciya Allah madaukakin sarki ya kubutar da zuciyar mu yan uwana masu albarka Allah subhanahu wataala ya mana kyakkyawar cikawa dukkanin sababba da za su kai mu zuwa ga mummunan cikawa Allah ya mana tsari da su Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin واهم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله
الله أكبر